الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da dawowa a wannan rana ta biyu ta ƙarshe ta daura na littafin ashmawi wannan kuma shine darasi na hudu ina tsammanin kuma na ƙarshe ko cikin darasi guda muna iya kare shi mun ɗanyi littin harawa ne don naso littattafai a raba littattafai ga wanda ba su samu ba to littattafan ba su iso ba suna bisa hanya da sun kusa karasowa za mu tashi babu salatil janaza babu mai bayani akan sallar gawa hukunce-hukuncen sallar gawa shine aljanaza malam yace wa salatul janazati fardun ala alkifayati sallar gawa farilla ce wadda take daukewa akan wasu akwai bambanci tsakanin fardul kifaya da fardu al'ain suka ce malaman usul suke cewa fardul kifaya هو ما نزل فيه إلى الفعل هو ما نزر فيه إلى الفعل وفرض العين هو ما نزر فيه إلى الفاعل shi fardun kifaya shine aikin ake kallo in dai an samu an yi aikin to shi kenan shi kuma fardul aini mai aikin ake kallo mai aikin yayi ko bai yi ba ana gane da ke ko kenan shi yasa shi ya shafi kowa da kowa ne amma fardul kifaya idan aka samu alqadrul kafi adadi wanda suka wadata to sauran ba sai sun yi ba don haka idan mutum ya rasu a gari aka rasa wanda za su yi mishi sallah musulmi to gaba ɗayan mutanen suna a cikin laifi suna a cikin zunubi domin fardun kifaya ne kuma akwai wani kuskure da mutane ke yi na ruha-ruha dangane da wanda aka san baya sallah domin ka'ida ce ita sallar gawa ba a yin ta sai ga wanda yake sallah wanda baya sallah ko shi a ɗan limamin gari ko a masallaci aka aihe shi iyakar dai sallah ko yau wato ba za a mishi sallah ba inda baya sallah kuma duk wanda suna kallo sun san baya sallah suka kyale aka mishi sallah suna cikin laifi suna da zunubi sai dai wanda ba su sani ba wai ni na aza da waya a samu musulmi a Nijar wanda baya sallah wai ashe akwai musulman da ba sa sallah wallahi ban taba tsammani ba sai shekarun jiya shekarun jiya nan wani dan uwa ya mini vocal yace abokin shi ne zai je jana'iza ta abokin aikin su da ya mutu to yana tambaya ne har ya halatta ya je wajen jana'izar tasa yace domin baya sallah kun musulmi ne ya ce baya sallah na ce ko da kaɗan-kaɗan ake ce kwata-kwata baya sallah na ce to kaga wannan da farko dai in ka je kada ka yarda a mishi sallah in kaga za ka musu za su mishi sallah ka gaya musu a'a baya fa sallah bayan haka kuma ya halatta ka je jana'izar shi to irin wannan ya halatta a ce mishi Allah ya ji kanshi a kun ga wannan sai an shiga matsala ta menene ma hukumu tariku salati hukuncin wanda ya bar sallah an samu sabani a tsakanin malamai domin tariku salati wanda ya bar sallah kala biyu ne akwai wanda ya bar sallah dan yana ganin kawai shirme ne kawai yi dai ne ake yi akwai kuma wanda a'a shi ya san da sallar ta tabbata kuma za ta ita ceci mutum amma shaidanci ne ya hana shi da sallah to amma ni a gani na ba ta yiwa a ce ka san amfani sallah kuma a ce baka yinta kenan dai kawai kahuri ne ya halatta ya shi shana'iza amma dai ba zai ce Allah ya ji kanshi ba tunda ba musulmi bane domin manzo Allah yace al-ahdu alladhi bayyana wa bainahumus sala faman tarakaha faqad kafara wannan shine bambanci Allah ya shiryar da mu malam yace wa arkanuha arba'atun rukunnan sallar gawa hudu ne anniyatu na farko niyya wa arba'u takbiratin da kabbarori guda hudu wa du'a'u bainahunna da addu'o'i a tsakanin kabbarorin wa salamu da kuma sallamewa wa yad'u bima tayassara kuma yi addu'a da abin da ya saukaka wannan shine rukunnan sallar gawa niyya kabbarori hudu kine aka yi kabbara ƙasa ga hudu sallah ba ta yi ba sai an sake ta haka kuma addu'a da ake yi a ciki sai kuma sallama in ba a sallame ba to sallar ta lalace malam yace wastahsana ibnu abi zaid fi risalatihi an yaqula al-imam abu zaid mai risala a cikin littafin sanar risala ya ce ana so mutum ya faɗi wannan addu'o'in ma'ana wasu addu'o'i ne ga sunan ya ambato wanda mutum ya kamata yi a cikin sallar gawa yana da kyau wannan addu'in a haddace su alhamdulillahi alladhi amata wa ahya yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda yake kashewa kuma yake rayarwa walhamdulillahi alladhi yuhyi wa yumit kuma godiya ga Allah mai rayarwa mai kashewa can amata wa ahya wanda ya kashe kuma ya rayar kenan mazi ne shi kuma nan mudari ne kenan yana ci gaba da rayarwa kuma yana ci gaba da mi da kashewa lahul azamatu wal kibriya Allah shi yake da al'azama girma wal kibriya da kuma jiji da kai al'azama shine girma al kibriya shi kuma jiji da kai shi yasa a hadisi manzo Allah yace al kibriya ردائي والعظمة إزاري فمن نازعنيهما قذفته في النار جيجي da kai Allah ya ce lagen shi ne abun ruharsa ne duk wanda ya ja yayi jiji da kai to Allah zai jefa shi wuta domin ya ja rigar Allah ne ba a son jiji da kai wal mulku wal qudratu was sana'u da kuma mulki da iko da kuma yabo wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah akan komai mai iko ne Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ya Allah kai salati akan Muhammad da iyallan Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim kama yadda kai salati kuma kai rahama kai albarka akan annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma innahu abduka ya Allah lalle shi wannan mutum da muke ma sallah bawanka ne wa bunu abdika kuma dan bawanka wa bunu amatika dan baiwarka anta khalaqtahu kai ka halicce sa wa razaqtahu kuma ka arzitar da shi wa anta amattahu kuma kai ka kashe shi kai ka dauki rayuwarsa wa anta tuhyihi kuma kai kake rayar da shi wa anta a'lamu bi sirrihi wa alaniyatihi kuma kai ne mafi sanin abin da yake koyewa da abin da yake bayyanawa ji'inaka shufa'a lahu mun zo maka muna mai neman masa ceto fa shaffi'na fihi ka ba mu ceton sa ya Allah Allahumma inna nastajiru bi habli jiwarika ya Allah muna neman kariya da igiyar makwabtakarka shi nastajiru ma'ana malamai suka nan kinaya ce akan talabul amni wal amani min Allah ma'ana ya Allah muna neman amincinka domin duk wanda ya makwabtaka da Allah to tabbas ya ne ya amintu innaka zu wafa'in wa zimma lalle Allah kai ma'aboci cika alkawali ne kuma ma'aboci me yake da suna zartar da alkawali ne da alwafa'u da azzimma duk kusan abubuwa guda ne ana gan da ke ko misali a lokacin a lokacin jahiliya da ma harko-harkon musulunci akwai abin da ake ce ma garkuwa idan mutum yana 'yan ta'adda suna nemansa ko kuma wasu makiya suna neman su hallaka shi wanda sun hi ƙarhin shi to sai ya zo wajen wanda ya san yana da karhin iya bashi kariya sai ya nemi ya bashi kariya to sai wannan mutum ya yi shela ya ce fulanun fi zimmati faman harabahu harabani wani daga yanzu karkashin aminci na yake duk wanda ya yaƙe shi to ya yaƙe ni ne ana gane da kyau ko kamar yadda manzo Allah ya a lokacin da aka yi fatuwa makka ko manzo Allah ya ce duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan fa huwa aminu to an amintar da shi to wannan duka ana ce mishi zimma yace Allahumma qihi min fitnatil qabri wa min azabi jahannam ya Allah ka tseratar da shi daga fitina ta kabari da kuma azaba ta jahannama Allahumma ighfir lahu warhamhu ya Allah kai masa gafara ka ji kansa wa'fu anhu kai masa afwa wa afihi kuma ka bashi lahiya wa akrim nuzulahu ka girmama masabkinsa wa wasi' mudkhalahu ka fadada mashigarsa waghsilhu bima'in wa saljin ka wanke shi da ruwa da kankara wa baradin da kuma raba shine albarad wa nakkihi min adh-dhunubi kuma ka tsabtace shi daga zunubai wal khataya daga kurakurai kama yunakka thawbul abyad min ad-danas kamar yanda ake tsarkake fararen tufafi daga kazanta wannan kun ga duka iyaka kai makura ne a wajen neman Allah ya kankare ma mutum zunuban shi domin hasaduka yawman ma zara'ta wa innama yudanu alfata yawman kama huwa da'inu a cikin kabarin nan abinda ka shibka ne zaka me zaka girba to kaga idan ka shiga da zunubi to zaka ga zaka ga bakin zunubi wa abdilhu daran khairan min dari kuma ka sake mishi gida wanda yake gidansa alkhairi wa ahlan khairan min ahlihi da kuma iyali wanda suka hina sa alkhairi wa zawjan khairan min zawjihi da kuma mata wadda ta hi matarsa alkhairi ana gane da kyau ko waje ce matar da ta yi matar shi alkhairi hurul aini ko masu shigan mazan su hada ba na nan duniya wanda tare da su za a zamana ana gigaran ana gigaran mazan su ana gane da kyau ko haka suke fa haka suke in kai gwamro baka san komai ba bari bari ganin tana maka soyayyan nan in an shiga gida yanzu an saba kar ta san kar da ka bata mata rai makwabta zaka ji ana labarin ana labarin ka to manzo Allah yace babu wata mata da za ta cutar da mijinta na duniya fati matar shi ta aljanna ta rike cewa Allah ya tsine miki albarka قاتلك الله لا تؤذيه فإنه دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا Allah ya tsine miki albarka bari cuta wa mijinmu mijina domin wani ɗan lokaci ne yake wajen ki ya kusa ya komo wajena to haka ake son mace ta kasance mai shigan ma mijinta shi yasa Allah ya siffanta su da cewa hurun hurun ain ana ganin shi kuma a wata a wata ayar kuma qasiratu tarfi lam yatmithunna insun ma'anan qasiratu tarfi ba ta kallon mazan wasu mazan suke kallo ka san da an ce ma mace na kallon mazan wasu to raina ka za ta yi dan dole komi kyawun ka akwai nihi ka kyawu komi iya kalamman ka akwai nihi ka kalammai komi arzikin ka akwai wanda yi ka to idan ta ga irin wannan sai ta sai ta rika mantawa da da naka sai ta rika raina naka ba komai bane ‘yan uwanmu mata ku yi haƙuri ku yi haƙuri aka ce zancen gaskiya a yi shi da wando ko? yawwa to wannan shi ne to amma su ma akwai wasu abubuwa da muke musu akwai mazan da in sun zamna a fara za su rika ba da labarin mazansu to su kuma irin wannan manzo Allah ya ce ula'ika shirarul khalqi inda Allah ya tabbata a hadisi manzo Allah ya ce inna min asharrin nasi manzilatan inda Allah yawmal qiyamah الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يفشي سرها wanda yi sharrin masabki a wajen Allah shine wanda mace za ta yarda da shi ma'ana zai shiga da matarsa su yi mu'amala ta aure ko abu ne kama da haka ya wayi sahiya ya zo a cikin abokansa yana gai a takaice dai kowa da nashi laihi amma dai mata sun yi yawan wannan Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi ya Allah in ya kasance mutunan mai kyautatawa ne to ka ƙara kyautatawa shi wa in kana musi'an fatajawaz an sayyi'ati in kuma ya kasance a mai zunubi ne to ka yahi zunubansa Allahumma innahu qad nazala bika ya Allah lalle shi ya sabka a wajenka wa anta khairu manzulin bihi kai kuma kai ne mafi alkhairin masu ba da masabki faqirun ila rahmatika ko kuma kai ne mafi alkhairin wanda ka hidacewa ka bashi masabki faqirun ila rahmatika shi mabukaci ne zuwa ga rahamarka shine faqir faqir ho shine mabukaci mabukaci ne zuwa ga rahamarka wa anta ghaniyun an azabi kuma kai ka wadatu daga azabarsa Allahumma thabbithu Allahumma thabbit inda almas'alati mantiqahu ya Allah ka tabbatar da maganarsa a lokacin da za a mishi tambayoyi ma'ana lokacin da za a mishi tambayoyi a kabari ka tabbatar da shi ya ba da amsa tambayoyin da ake masa wala tabtalihi fi qabrihi kuma kada ka jarabce sa a cikin kabarinsa bima la taqata lahu bihi da abinda baya da iko ma'ana baya iyawa wa alhiqhu bi nabiyhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kuma ka sada ta da annabinsa muhammad tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare sa Allahumma la tahrimna ajra ya Allah kada ka haramta muna ladarsa ya aikin da ladarsa shine ladar wannan jana'izar da muka yi tashi wala tafsinna ba'da kuma kada ka fitine mu bayansa ma'ana mu bar addini ko mu fitinu da duniya taqulu zalika bi ithri kulli takbiratin zaka faɗi wannan bayan kowace kabbara wa taqulu ba'da rabi'a kenan anan malam yana nufin kabbara ta farko da ta biyu da ta uku duk ana wannan addu'a sai ita kabbara ta hudu to ita kuma ita ce nan ake abin ga ana gane da kyau ko na ita ce ake yin wannan addu'ar wadda ita kuma ta kunshi roƙon addu'a ne ga gaba ɗayan musulmi domin wannan gaba ɗaya da muka gani addu'ar ta kunshi waye mamacin ne shi kaɗai mamacin ne shi kadai amma magana mafi inganci shine a kabbara ta farko fatiha ake yi kabbara ta biyu salati ga annabi ta uku ce to za a yi wannan addu'ar da malam ya ambato shine to ta hudu shine yanzu za a yi wannan addu'ar da malam ya kawo Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina ya Allah ka gafarta marayayyan mu da mataccen mu wa hadirina wa ghaibina da wanda yake nan tare da mu a wajen sallar gawar da wanda baya tare da mu wa saghirina wa kabirina da karamin mu da babban mu wa zakarina wa unsana da maccen mu da namijin mu da namijin mu da maccen mu innaka ta'lamu mutakallabana wa maswana domin kai ka san me yake da suna mutakallabana ma'ana jujjuyawar mu ta duniya wa maswana da kuma ƙarshen mu ma'ana ka san duniyanmu kuma ka san ƙarshenmu yadda za ta kasance abinda muke yi a yanzu duka ka sani sannan makomanmu bayan mun mutu ka sani wa gufir lana wa liwalidina ka gafarta muna mu da iyayenmu wa liman sabaqana bil iman da wanda suka rigaye mu da imani maghfiratan azman gafara wadda take tabbatatta maghfiratan azman yana nufin gafara wadda take tana game gaba ɗayan zunubi kuma tabbatatta walil muslimina wal muslimati da kuma musulmai da musulmai mata wal mu'minina wal mu'minati da mumunai maza da mumunai mata al ahya'u minhum wal amwat rayayyu daga ciki da kuma matattu Allahumma man ahyaytahu minna ya Allah duk wanda ka rayar da shi daga cikin mu fa ahyihi alal iman to ka rayar da shi akan imani wa man tawaffaytahu minna kuma duk wanda ka ɗauki rayuwarsa daga cikin mu fatawaffahu alal islam ka ɗauki rayuwarsa akan musulunci Allah wannan addu'ar ba wajen sallagawa ba ya kamata mutum ya yawaita yin ta Allahumma amitni alal islam ya Allah ka ɗauki rayuwata akan me akan musulunci in kana so gaba ma ka ce Allahumma inni as'aluka husnal khatima ya Allah ina roƙonka kyakkyawan ƙarshe domin innamal a'malu bil khawatim ƙarshen Allah yake kallo domin yanzu muna wani wani wani zamani na fitnoni wanda manzo Allah ya gaya mana itibadiru bil a'mali fitanan ka qita'i al-layl al-muslim yumsil me yake da suna yumsil yumsil mar'u mu'minan wa yusbihu kafiran wal aksu ku yawaita ayyukan alkhairi kamin fitinu su zo kaman duhun dare mutum zai waye gari zai maraita yana musulmi amma ko da safiya ke wayewa ya kahurta ko kuma ya maraita yana ya waye gari yana musulmi kahin maraice ya me ya kahurta ya biyu dinahu bi aradin min ad-dunya yana saida addinin sa dan saboda wata dauda ta duniya muna lokacin ko ba mu lokacin muna lokacin muna lokacin yana daga cikin wannan ka san wannan aikin da kake yi haramun ne amma kuma ka ci gaba da yi ana gane da kyau ko ko kuma ka san hanyar da kake neman kuɗi hanya ce ta haram amma kuma me ka ci gaba da yi ko kuma a'a aikin da kake yi ya shagaltar da kai daga bin Allah madaukakin sarki duka wannan yana daga ciki Allah ka hana mu abin da zai hana mu bin ka wa as'idna bi liqa'ika kuma ka ba mu sa'a da haɗuwa da kai shine wa as'idina ko ka faranta mana rai da haɗuwa da kai wa fayyibna lil mauti kuma ka tsarkake mu ga mutuwa wa fayyibhu lana kuma mutuwar ka tsarkake muna ita waj'al fihi rahatana wa masarratana ka sanya mutuwa ta kasance a cikinta ne hutawanmu da kuma farin cikinmu ana gane da kyau ko shine wani mai hikima yake cewa da a ce da a ce in mun mutu shi kenan yace la kana al-mautu rahatu kullu abdin ana gan da ko to da da idan mutun ya mutu ya huta to amma matsalar shine idan mun mutu sai ne sai hisabi sai hisabi shine matsalar kaga mutun na rishin lahiya sai ce ni in ma mutu in huta a'a kai dai mai yiwa kuma ma rishin lahiyar nan da kake don baka san me zaka isko a gaba ba ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan ka sa mutuwa ta kasance hutu a gare mu summa tusallim idan ka kare wannan addu'o'in sai ka sallame kenan wannan ita ce addu'ar da ake a raka'a ta nawa a kabbara ta nawa ta hudu kina yana da kyau wannan addu'in a haddace su wa in kanat as-salatu ala al-imra'atin qulta idan sallar da za a yi ta mace ce sai ka ce kusan da ita da waccan duk guda sai dai wasu abubuwa ne za a canzawa Allahumma innaha amatuka ya Allah ita baiwarka ce summa tatamada bi dhikriha ala ta'ani sannan sai ka ci gaba da yin wannan addu'ar tare da sanya sa'un ta mata, ghaira annaka la ta kulu wa abdilha zaujan khairan min zaujiha, sai dai ba za ka ce ba Allah ya sake mata miji wanda yi mijinta alkhairi, li'anna haƙar ta kulu zaujan filjanna domin tana iya wannan ya kasance, tana iya ta kasance zaujan fil jannati mata a aljanna li zawjiha fi dunya ga mijinta na duniya kenan dan ita mace tana ita kasance matar mijinta na ina matar mijinta a aljanna wata za ta yi ta ce a ni dai na hison aljanna a sake mini miki a'a ko mijinki na duniyan aka sake miki ba zai kasance kamar yadda yake nan duniya ba in kina tsoron kazamta da yake yi a nan duniya ne yau to a can aljanna tsabta zai ana gan da jego za a gyara miki shi ne za a gyara miki shi dan saurayi sharaf sharaf ana gan da jego yawwa kenan su maza ana cewa Allah ya canza musu da iyali wanda suka hina su alkhairi dan shi ba ba mace guda bace za a zai aura ko zai samu mata masu yawa ne adadin iya kudinka iya shagalinka fa ma'ana iya ibadarka iya adadin matanka domin hadisai sun zo sun nuna akwai su ayyuka wanda za ka yi a ƙara maka mata a ƙara maka mata na aljanna kakka ji tsoro ba za su maka yawa ba a can za a baka karhin kato arba'in ana gane da kyau ko yawwa kenan in kana tsoron su nan a aljanna ba za su baka tsoro ba eh eh to kaji wata wata mata ta yi tambaya ta ce mijin tana da mata uku a duniya kuma an ce aljanna za a ba mutum mace saba'in to yanzu in ya zo gidanta in ya huta ba zai ƙara kuma ba kuma sai ya yi kwana saba'in kun gabata da ƙirƙirƙir ko yauwa to waye ce miki aljanna akwai kwanaki aljanna lokaci guda ne ba a cewa yau kwana ɗaya yau kwana biyu a ita rayuwa ta aljanna rayuwa ce wadda take ba a iya ba a iya tunaninta amma zo Allah sun ce fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da tunanin mutum bai taba kawowa ba ke dai an ce miki in kika yi aikin alkhairi a aljanna za ki samu duk abin da ke so in a duniya son kike ko da yaushe mishin kina tare da ke a aljanna haka ke so to haka za ki samu ban san ko ana gane da kyau ba in dai gurin mijin ki ko da yaushe na tare da ke Allah ya iya raba mishin guda nawa guda saba'in kowace da nata kuma duk mutum guda ne ana gane da kyau ko idan kada ki ji wani wani damuwa a takaice dai ina muku wasiya da wani baiti na na al'imamu ibn al-qayyim a cikin nuniyarsa kun san imam ibn al-qayyim shi ma yana da nuniya wanda gurin mu in mun kare nuniyatul qahtani in muka sa nasr za mu kawo nuniyatu ibn al-qayyim wanda ya fi wasfil janna game da siffar aljanna yake cewa a ciki
يا من يعانق دونيا لا بقاء لها هل لا تركت لذي الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها هلا تركت لذي الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا ita ya kai mai rungumar duniya ina ma a ce ka bar rungumar duniya har sai ka je aljanna ka rungumi 'yan matan aljanna ana gane da kyau ko to kaga wannan kwadaitarwa ce tare da shauki ka bar rungumar duniya ka nemi aljanna in ka je can zaka rungumi wadda suka hi duniya Allah ka ba mu ikon yin haka malam ya ce ina ne muke
ya ce wani sa'ul jannati maksuratun nan ne ko wani sa'ul jannati maksuratun ala azwajihinna su matayen aljanna sun takaitu ne ga mazajensu la ya na bihin badala ba sa neman wani maimako ma'ana ba sa neman Allah ya canza musu da wani mishi wa in adrakat wa in adrakta janazatan wa lam ta'lam adhakarun hiya am unsa idan ka riski wata gawa sai baka san mace bace ake ma sallah ko namiji ne ake ma sallah wannan kuma yana faruwa ko yace kulta sai ka ce Allahumma innaha nasamatuka ya Allah ita wannan halittar kace shine nasama wannan halittar kace sun mata tamada bi zikriha ala ta'anisi sai ka ci gaba da ambatonta akan at-ta'anis li annan nasamata domin ita annasama halitta tashmalu az-zakara wal unsa ta kumshi mace da namiji ana gane da kyau ko yawwa kenan sai ka ce Allahumma innaha nasamatuka sannan sai ka ci gaba da abin da ya kama da haka wa in kanati salatu ala tiflin idan kuma sallah akan yaro ne kulta ma taqaddama min an-niyyati wat takbir wad du'a sai ka faɗi dukkanin abin da ya gabata na niyya da kabara da addu'a nan da yake sifil yana nuhin yaro wanda bai balaga ba mutlakan amma idan aka kawo alwalad da astifil a wuri guda ana nuhin astifil wanda yake yaro karami bai kai sinu tamiz ba alwalad shi kuma wanda yake sinu tamiz amma bai kai sinu bulog ba to a takaice dai dukkaninsu jariri ne ko wanda ya kai ga haka duka ana musu sallah ba ma jariri ba hatta wanda aka yi barinsa lokacin aihuwarsa bai yi ba aka aihe sa matukar ya wuce wata hudu ana yi mishi sallah sai dai ba dole bane yi mishi sallah ana gane da kyau ko ana mishi sallah da ya wuce wata hudu halittar jikinsa ta fara bayyana ana mishi sallah kuma ana mishi yanka wannan yana daga cikin abubuwan da mutane da yawa sani ba in dai har yaro ya wuce shekara hudu jinjiri in an yi barinsa ana iya mishi yanka a sa mishi suna domin wannan yankan da zaka mishi shi zai yi dalilin cetonka a ranar gobe kiyama manzo Allah yace kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatin tudbahu anhu yawma sabi'i kowanne yaro cetonsa ga ma'aikinsa ya ta'allaka da ragon da za a yanka mishi ne ma'ana in kana so yaranka da ya rasu ya cece ka ya zamanto daga cikin wanda za su iya dalilin cetonka a ranar gobe kiyama to ka yanka mishi rago ko da ko ya mutu ko bai zo da rai ba ana gane da kyau ko rana ta bakwai kuma kana ita sa mishi suna irin wannan ya taba faruwa da ni haka nayi ko da yake ma shi ya kai ma wata shidda iska ma ya kai wata bakwai ma da aka huddo shi komi na shi daidai hamma kaman ka ce ma yana da rayuwa cikin ciki ya rasu da aka huddo shi tun da da hamma za a yi hoshi Allah ya kaddara aka ba ta wani magani sai ya hutu na sami shi suna Ja'far kuma lokaci na na me yake da suna na bakwai aka yi abin da ya dace to duka irin wannan yana daga cikin abin da za su iya ce sanka a gobe kiyama yace wa in kanati غير أنه يستحب أن تقول بعد الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سيدي mustahabbi ne ana so a ce bayan an yabi Allah an yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ce Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika ya Allah lalle shi wannan yaron bawanka ne kuma dan bawanka ne anta khalaqtahu kai ka halice sa warzaqtahu ka arzita shi wa anta amattahu kuma kai ka kai ka kashe shi kai ka dauki rayuwarsa wa anta tuhyihi kuma kai zaka rayar da shi اللهم اجعله لوالديه تلفا وذخرا يا الله كسن ياشي دا إياينسا ممي وذخرا كما يكسن شي وتتسكى معنى وتتسكى تلادا أقول بكياما وفرطا كما يكسن شي ميداكن سو أقول بكياما وأجرا يكسن شي كما لادا أقريسو وثقل به موازينهما كنوية ma'auninsu dalilin wannan yaron wa a'azin bihi ujurahuma ka girmama ladar wa'annan iyayen dalilin shi wala tahrimna wa iyyahuma ajrahu kada ka haramta muna mu da shi mu da me yake da suna iyayen nashi ladarsa wala taftinna wa iyyaha wa iyyahuma ba'dahu kada ka fitine mu mu da shi mu da iyayensu bayan shi اللهم ألحقه آه اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين يا الله كسادا شي دا مغباتا wanda suke na mumunai fi kafalati ibrahima a cikin rikon annabi ibrahim domin ya tabbata a hadisi a hadisin isra wal mi'raj manzo Allah ya ga annabi ibrahim a gaban shi akwai akwai yara ƙanana da manzo Allah ya tambayi mala'ika Jibril sai aka ce masa wannan su ne ƙananan yara da suke mutuwa ba su balaga ba ana gane da kyau ko to su ne ake tattarawa gaban annabi Ibrahim yana renon su ko kuma suna tanyen shi hira ko abin da ya kama da haka wa abdillahu daran khairan min dari ka canza masa gida wanda yi gidansa alkhairi wa ahlan khairan min ahlihi da iyalin da suka yi nasa alkhairi wa afihi min fitnatil qabri kuma ka tseratar da shi daga azaba ta kabari wa min azabi jahannam da azabar jahannama taqulu zalika bi ithri kulli takbiratin ka faɗi wannan a ƙarshen kowace kabbara ana gane da ke ko yawwa wa taqulu ba'da rabi'a sai ka faɗi bayan raka'a ta hudu Allahumma ighfir li aslafina wa afratina ya Allah ka gafarta ma wanda suka gabace mu da kuma wanda me yake da suna suke dakonmu waliman sabaqana bil iman da kuma wanda suka rigaye mu da imani kusan duk ma'anan guda ne as-salaf sune wanda suka riga tahiya al-afrat su kuma sune wanda suke jiran mu a ranar lahira daga cikin iyalin mu da abin da ya kama da haka Allahumma man ahyaytahu minna ya Allah duk wanda ka rayar da shi daga cikin mu fa ahyihi alal iman ka rayar da shi akan imani wa man tawaffaytahu minna wanda ka dauki rayuwarsa daga cikin mu fa tawaffahu alal islam ka dauki rayuwarsa akan musulunci wa ghfir lil muslimina wal muslimati ka gafarta ma musulmai da maza da mata wal mu'minina wal mu'minati da mumunai maza da mata al ahya'u minhum wal amwat rayayyu daga ciki da wanda suke matattu summa tusallim sai ka sallame wallahu a'lam Allah shine mafi sani dangane da mutuwar karamin yaro ba a cewa Allah ya ji kanshi ko Allah ya gafarta mishi ana gan da ko idan kuka lura ma asali a cikin wannan addu'ar da aka ce ana ma yaro ai babu inda aka ce Allah ya ji kanshi dan me yasa yau dan shi bai yi laifi ba ana gan da ko dan shi bai da zunubi shi yasa idan kuga addu'ar gaba ɗaya iyayen ma ne ake ake ma ita ma'ana iyayen yaron ya sa ya cece su ya zamanto taska ta arziki a gare su da abin da ya kama da haka wannan shine kenan domin yara ƙanana suna ceton iyayensu a ranar gobe kiyama ya zo a hadisi wani wani mutum ne bawan Allah yake zuwa a majalisin manzon Allah da wani yaron sa karami kullum yana zuwa majalisin manzon Allah da yaron nan nasa wata ran sai manzo Allah ya kalli yaron sai ya ce wane wannan ɗan naka kana son shi ko sai ya ce ma manzon Allah ahabbaka Allahu kama uhibbu ai manzon Allah Allah ya so ka kamar yadda nake son wannan yaron me yake so ya nuna kenan yana tsananin mi tsananin son yaron sai Allah ya jarabce shi kwana biyu manzo Allah sai ya bar ganin mutuna sai manzo Allah ya tambaya ina wani da nake gani yana zuwa dan yaron shi aka ce ayya ai dan nashi da yake zuwa da shi shi ya rasu shi yasa baya ma hutowa daga gida sai gida dan saboda bakin cikin rabuwa da wannan yaron mutuwar wannan yaron sai manzo Allah ya je gidan shi ya kai mishi ziyara manzo Allah yana masa nasiha yana ya manzo Allah shi kadai wannan mallaka ba ni da kowa in ba shi ba manzo Allah ya ce masa baya birge ka ka je a lahira ya tarbe ka a bakin kofar aljanna ya ce a ina so ya manzo Allah sai ce to in kai haƙuri zai kasance haka a gare ka a ranar gobe kiyama wannan shine kenan haka kuma an yi wani bawan Allah wani masu yawan ibada kun san ada ana samun sufaye wanda suke yankewa daga duniya gaba ɗaya su kawai lahira kamar da kasan dai a kiristoci akwai arrahabaniyuna ko wanda ko da yaushe igilis suke ko tahiyar takalmi ba su ba su aure to a sufaye ana samun irin wa'annan aka yi aka yi da shi yayi aure yace bayan aure ce dai in ya aure mace za ta hana mishi ibada in shi kadai ne ya iya hakurin yunwa amma in yi aure dole sai ya tayi nema shi kun bai damu da dole sai ya ji ya nemo ya ci ba aka yi aka yi aure kiya yanzu wataran ya yi kwana bayan shekaru ya yi kwana sai ya tashi da kwana yana tashi da kwana farkon abin da ya fara faɗi zawijuni zawijuni ku aurar da ni ku aurar da ni suna jin wannan ba a ma tsaya tambayar lahiya ba ai tunda ya ba da kai gori sai ya hauko ba na yanzu tunda dama su iyayen sun jima suna neman su mishi aure don su ga jikansu kawai bu tsaya ta wata ba aka samu mishi wata kura aka dama mishi yanzu bayan an daura aure dan yanzu bayan an daura aure sun samu tabbacin an daura aure suka ce to yanzu bari mu tambaye shi wai me yasa lokaci guda ya canza ra'ayi aka ce wani lahiya lokaci guda daga tashi da kwana kace a kulla maka aure sai ce ai kwanan nan na tashi na yi mahulki ne an yi tashin kiyama a cikin tashin kiyaman nan daidai lokacin da aka ce za a gurguso da rana kusan kanun mutane ana cikin wannan yanayin kun babu ruwa ga kishirwa sai ga wasu 'yan yara suna yawo suna raba ma mutane ruwa amma ba kowa suke ba ba yace sai na sare wani yaro nace masa sun ɗazu kuke wuce ni kuna ba mutane ba ku bani ba ni ma ina buƙatar ruwan nan sai ce masa lasta mimman umirna baka daga cikin wanda aka umurta mu ba su ruwan sha ana gane ke ku yace ku su waye yace mu nahnu man mata min asfaril muslimina mu diyan musulmai ne wanda suka mutu suna kanana duk wanda kai muna ba ruwa to wanda yake da uba daga cikin mu ne shine muke ba ruwa kai kuma tuzuru ne gwabro ne ba ka da ɗa a cikin mu shesa babu baka ruwa ya ce shesa tashin da na yi na ce a aurar da ni don nima mai yiwa in samu ɗa Allah ya kaddara in samu ɗa wanda zai bani ruwa a ranar gobe kiyama a cikin auren da na yi kun ga wannan wannan kissar ta shahara a cikin littafan malamai misali akwai littafi na a sunan shi nan ne na karanta wannan kissar ga sunan littafin haba na hadiyatu lil arusai ne ina tsammani ina manta sunan littafin to a takaice dai aihuwa ko mu ce aure ko aihuwa dai zamu ce ko haka ce albarkacin kaza da dangare kan sharuwa kaga iyayen sun sharuwa dalilin mi dalilin iyansu dalilin yaransu wanda ya aure Allah bai bashi ba to shi kuma wannan Allah ya san don me yasa wannan ko shi kuma zai shiga daga cikin wanda za su sha tafkin alkautar duk da wancan su ma suna daga ciki dan ruwan da ake ɗebowa daga tafkin alkautar ne to amma kai ba za a baka ba sai shi ba za a bashi ba sai dai ya doka ya sha da kanshi ana ganin da ke ko babu siyami babu mai bayani akan azumi wa sawmu ramadana faridatun يثبت بكمال شعبان azumin ramadana farilla ne yana tabbatuwa da cikar watan sha'ban aw bi ru'yati adlaini lil hilali ko kuma idan adillai guda biyu suka ga wata aw jama'atin mustafidati ko kuma jama'a masu yawa shine mustafida wa kadhalika fil fitri haka kuma a wajen ajiye azumi shi ma ana lura ne da ganin wata na musu mutane ko kuma cikar watan ramadan wa yusbitu wa yubayyitu siyama fi awwalihi kuma mutum zai kwana da niyan azumi a farkon daren azumi وليس عليه البيات في بقيته ba kuma dole bane a kansa ya rika kwana da niyya a kowanne dare wa yatimmu siyama ila al kuma zai cika azumi har zuwa dare abinda ma da yake nuhi anan shine niyyar azumi niyya guda ta ne ta wadatar shi yasa malamai suka ce niyyar azumi kala biyu ce akwai an-niyyatul amma akwai an-niyyatu alkhassa anniyatul amma shine niyya da zaka yi ta farko an ga watan ramadan sai kai niyya in Allah ya rayar da mu azumi gaba ɗaya zamu yi niyya kenan insha Allah ita kuma niyya ta kowanne dare shine in Allah ya kai mu gobe zamu tashi da azumi wannan shine kenan akwai malaman da su gani a'a kowanne dare da tashi niyya amma magana mafi inganci wannan shine sai ce a cika azumi har zuwa har zuwa dare watin musiyama ilal layli to wannan ayar ita ce ɗan shi'a suke aiki da ita da ɗan kala kato suka ce ai sai dare ya shigo ake buɗe baki Allah ya ce watin musiyama ilal layli to ka gani jahilcin jahilci sa suka yi wannan fasarar domin a larabci dare yana farawa ne daga ghurubish shams idan gharabat shams faqad aqbala al-layl ko faqad dakhala al-layl da rana ta faɗi dare ya shiga wa min as-sunnati ta'jilul fitri wa ta'khiru as-suhuri yana daga cikin sunna gaugauta buɗe baki da kuma jinkirta sahur wa haythu thabata ash-shahru qabla al-fajr wajaba as-sawm kuma a duk lokacin da wata ya tabbata kamin alfijiri ya keto to azumi ya wajabta da an tabbatar da ganin wata kamin alfijiri ya keto to wajibi ne kowa ya tashi da azumi wa illam yathbut illa ba'da alfajiri wajaba al-imsaku idan watan bai tabbata ba a ga wata ba sai bayan ketowar alfijiri wajaba al-imsaku to kame baki ya wajabta wala budda min qada'i dhalika al-yawm amma kuma dole sai an biya wannan yini abubuwa guda biyu ne an ga wata kamin alfijiri ya keto dole ne a tashi da mi da azumi amma sai tsakiyar rana kuka ji labarin an ga wata to wannan lokacin dole ne kowa ya kame mi ya kame bakin shi to wasu malamai suna ganin ba za a ramka ba ana gane da kyau wasu kuma suna ganin za a mi za a ramka to irin wannan matsalolin wanda babu dalili karar a kansu abin da yake alkhairi shine al-akhdhu bil ihtiyat akwai abin da ke cewa al-ihtiyat a fiqhu me ake cewa al-ihtiyat shine ra'ayuka ne na malamai guda biyu amma akwai ra'ayin da in kai shi bai saba ma na sauran ba ban sako ana gane da kyau ba bari ba da misali da wannan mas'alar wasu malamai suka ce in ka kame baki da rana ba za ka biya wannan inin ba wasu kuma suka ce za ka ne za ka biya suka ce ba dole bane ka biya wannan inin wasu kuma suka ce a dole sai an biya yanzu in ka biya wannan ranar anya ka saba ma wanda suka ce ba dole sai an biya ba ka saba musu ba ka saba domin su ce suke ba mi ba ba dole bane sai an biya kenan in ka biya ba ka da mi haka da laihi kenan in kai haka baka za a ma kowanne daga cikin ra'ayukan malaman ba shi suke ce ma al-khuruj min al-khilafi mustahabbun na'am malam yace wan niyyatu qabla thubut ash-shahr batilatun hatta law nawa qabla ar-ru'ya yace niyyar azumi na ramadana kamin tabbatuwar watan ramadana kin lalataccen niyya ce ko da ko a ce ya yi niyyar ƙablar ru'ya kamin a ga watan sun asbaha lam ya'kul wa lam yashrab sannan ya waye gari bai ci bai sha ba sun bayyana lahu anna zalika al-yawm min ramadana sai ya bayyana a gare sa wannan inin na ramadan ne lam yujzihi to wannan ba zai isar masa ba wa yumsiku anil akli wa shurbi fihi zai kame daga ci da sha a wannan yinin lihurmati shahri domin dalilin darajar wata wa ya kuma ya biya wannan wata wannan wannan wannan inin abinda ma da yake nufi anan shine ba a yin niyya in dai har ba a ga wata ba idan ba a ga wata ba ka yi niyya ka ce to ni na kwanta da niyya in an ga wata to na tashi da azumi in ba a gan shi ba to shi kenan ana gan da ke ko kuma sahiya na wayewa sai aka ce ammi an ga wata to mala yace wannan niyyar da ka duka ba ta yi ba wannan azumin sai ka ramka shi tunda ka yi niyyar shi tun kamin a tabbatar da an gani an ga wata a'a yace kuma dole sai ka kame sai ka al-imsaku shine ai ma'anan nan me yake da suna wa yumtiku anil akli wa shurbi fihi li hurmati ash-shahri zaka kamewa ba zaka ci ba zaka sha ba mata suka ci ba ci ba sha auren makiyaci ana ga da ke ko ba ci ba sha auren makiyaci yawa to ba zaka ci ba zaka sha ba amma kuma azumin sai kami sai ka ramka shi wannan shine kenan malam yace wala wala yusamu yawmu shakki liyuhtata bihi min ramadana ba a azumi a ranar da ake shakka ma'ana ran da ake tsammanin za a ga wata ko ba za a gan shi ba liyuhtata min ramadana dan saboda a yi kirdadon ko dan a dace da ramadan wa yajuzu siyamuhu litatawwi wan nadri amma ya halatta ayi azumin sa litatawwi dan saboda nafila wan nadri ko kuma dan saboda alwashi idan sadafa idan an yi daidai da wannan ranar ce ta wannan ranar ta shakka ce abinda malai yake nufi shine ya tabbata a hadisi manzo Allah ce man sha man sama yawmal ladhi yushakku fihi faqad asa abul qasim duk wanda ya azumi ranar da ake shakka ta za a ga wata ko ba za a gani ba to ya saba ma manzon Allah abin da ake shine azumin tarben wata in ji Hausawa baya halatta azumin tarben wata ana gobe za a ga wata sai ka ce to zan tashi gobe da azumi dan ko da an ga wata dai da azumi na ana gan da ke ku to wannan azumin baya halatta sai dai malam ya ce in an yi daidai da wani azumi da ka saba yi misali mutum ya saba azumin landi shedi litinin da alhamis to babu ne shine ma'anan idza sadafa idan yayi daidai da wannan ranar wa yustahabbu al-imsaku fi awwalihi malam yace mustahabbi ne a kame a farkon me yake da suna a farkon wata liyatahaqqaqa an-nasu ru'yata don mutane a su tabbatar da gani fa in irtafa'a an-naharu idan ini ya daga wa lam tazhar ru'yatun gani bai bayyana ba aftara an-nasu sai mutane su me yake da suna su su aje azumin su abinda malai yake nihi anan shine inin da ake tsammanin za a ga wata mutum yana iya ya yi al'imsak ba wai niyyar azumi ba a'a mutum ya tashi dai bai kame bai ci bai sha ba ya tashi da niyyar kamewa ba da niyyar azumi ba ne zai yi ko da yake wannan magana ce wadda malamin malikiya kawai ke da ita na cewa mutum yau muladi shakku fi mutum ya tashi da niyyar kamewa har a ga wata ana gane da kyau ko yawa shine wannan yace wala yuftiru man zara'ahu qai'un illa an yu'alija khurujahu baya a me yake da suna aje azumi wanda amayyarin jayesa illa an yu'alija khurujahu sai in ya hudda shi dan saboda magani shine ma'anan yu'alija ma'ana aman ya kai masa yana jin kamar ran shi zai huta sai ya kasance ya sa hannun shi a cikin baki a manya mai ya hutu to idan ya kasance shi ya huddo da da aman fa alaihi alqada to wannan lokacin dole azumin ya lalace sai ya biya shi amma wanda aman shi ya zo da kanshi to babu lahi azumin ya tabbata kamar yadda ya zo a hadisi man zara'ahu alqay'u ana gan da kyau ko duk wanda amai ya rinjaye sa falyutimma صومه يتك أزمي شيء أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يفتر من احترم من احتلم haka shi ma wanda ya yi maholki baya aji azumi ana gane ke ko ana nuhin kayan maholki wanda har ya kai ga mani ya hoto maka ba za ka aji azuminka ba amma kishiyar wanda da gangan ya huddo maniyin ma'ana wanda zai wasa da al'auran shi har maniyi ya hutu azumi ya lalace ana gan da kyau ko kuma dole sai ya sai ya kame baki ya ci gaba da azumi kuma dole sai ya ramka wannan azumi za mu gani ma a malikiya ma akwai kafara akan shi wala man ihtajama haka kuma ba zai aje azumi ba wanda yayi kaho wa tukrahu al-hijamatu lil maridi sai dai an kyamaci yin ƙaho ga marar lahiya khifatan littagriri a tagriri shine ziyaratul marar don tsoron ƙaruwar cuta kenan in baka da lahiya kana azumi makruhi ne ka yi ƙaho don saboda kada cutar ta ƙaru har ya kai ga sai ka aje azumi wa min shuruti sihhati sawmi an-niyyati an-niyyatu sabiqatu lil fajr daga cikin sharuɗa na ingantan azumi niyya wadda ta riga alfijiri ma'ana a yi niyyar kamin alfijiri ya keto sawa'un kana farzan au naflan ɗai ne azumin na farilla ne ko kuma na nafila wan niyyatul wahidatu kafiyatun fi kulli saumin kuma niyya guda ta wadatar ga dukkanin azumin da ya jibuta tabu'uhu yake wajibi a yi shi jere da juna duk azumin da aka ce jere da juna za a yi to niyya guda ta wadatar ka siyami ramadana kamar azumin ramadan wa siyami kafaratu zihari da kuma azumi na kafarar zihari wal qatl da kuma kisa wan nazri da kuma alwashi allazi awjabahu al mukallaf wanda baligi ya tilasta shi ala nafsihi akan kansa kawai misali masu cewa na yi ma Allah alkawali in na ce bak sai na azumin wata guda to sai ka yi shi akwai malaman da suka ce ko baka ci bakakin ba sai ka yi shi eh ana gani da kyau ko na taɓa jin wani malami an mishi tambaya wai wani ne yace in Allah ya bashi arziki sai ni ban san azumin shekara bane yace zai yi ko menene ha azumi azumi azumi dubu yawa kai gani na mai kadan yace in Allah ya bashi kuɗi sai ya azumi dubu sai ko Allah ya bashi kuɗin wai yanzu tambaya yake to ya za a yi ala ga da ke ko a gani ko wannan shi da ake cewa innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu yanzu alkhairin ya samu yanzu kuma so yake hana ma Allah abin da ya mishi alkawari a eh sosai lissahin shekaru ne shekara dubu fa yace ai ina ji a azumi da dubu a da dubu eh kenan lissahin shekaru eh shekaru ne za a yi ko shekaru ne za a yi shekara kwana nawa ke gare ta yawa kusan shekara kusan shekara uku zai shekara uku yana yi ga ina jin to kun gani kuma dole sai yayi fa eh sai in ya kasa sai yi zai ha to akwai akwai malaman da suke kawo ka'idar ka'idar shine idan mutum ya alwashin abin da baya iyawa to kafara zai to azumin shekara uku ai mutum yana iyawa ana iyawa mu in dai kudin in dai kudin sun kwanta yana iya azumin shekara uku Allah ko ba dai kudi sun kwanta ba kawai da dare kai ta haro kucin ka da rana kawai ka sha kwana ni ina ga yana iyawa sai ni inni ne zan ce mishi sai yayi shi in dai kudi sun kwanta yayi shi yawwa ya dauki aiki su ta mishi aiki in ya so da rana ke ta kwana da daren ya so ya ta aiki na gaba malam yace wa amma siyamu almasrudu amma azumi almasrud ma'ana wanda ake kwararowa wal yawmul muayyan da kuma rana ayyananna fala budda min at-tabyit fihi kulli kulla layla to wannan dole sai an kwana da niyya a kowanne dare ma'ana azumi wanda za a yi shi ne jere da juna amma kowanne yana da dalilin shi na musamman ana gane da kyau ko kowanne da dalilin shi daban to wannan kowanne sai an sai an kwana da niyya kowanne sai an kwana mishi da me da niyyar shi misali wanda wanda zai azumin ramko ka gani yayi niyyan kuma zai jero shi ne gaba daya to ka gani kowanne rana sai ya tashi da me sai ya tashi da niyya ko kuma azumin kaffara a gare shi kuma ga azumin alwashi yana so ya jero su to kowanne sai ya mishi ne niyyan shi tunda sababin ya mi ya bambanta yace wa min shurutu sihhati sawmi an-naqa'u min damil haid wan nifasi yana daga cikin sharadi na ingancin azumi tsarkaka daga jinin haila da biki fa in inqata adamul haid wan nifasi qabla al-fajr idan jinin haila da biki ya katse kamin al-fajr ya keto walau bi lahzatin koda da me yake da suna minti guda ne wajaba alaiha sawmu dhalika al-yawmi ya wajabta akan ta azumin wannan yini misali ana sauran awa guda a sha ruwa sai jini ya ɗauki to wannan ranar sai ta mi sai ta biya wannan matuƙar rana ba ta faɗi ba in jini ya ɗauke sai an yi mi wannan ranar me yake da suna sai ta ci gaba da azumi ma'ana ta kame baki amma dai za ta mi za ta rama wannan ranar shine abin da malai yake ne ta kame amma ta rama wannan ranar yace walau lam taqtasil illa ba'da al-fajr ko da ba ta yi wanka ba sai bayan al-fajr kenan dai a nan nan matsalar ba ta ini bace ta ta kame al-fajr ke to ne idan jini na haila ko na biki ya katse kamin al-fajr ya keto ko da da minti guda to wajibi ne a gare ta ta yi azumin wannan ranar walau lam tattasil illa ba'da al-fajr ko da ba sai wanka ba sai bayan al-fajr ya keto farko na ka mas'alan ta injinin ya doke ne a tsakiyar ini shine malamai suka ce za ta kame amma ta ramka wannan ini amma na ana nufin kame al-fajr ya keto ne kenan za ta yi azumin ta me yake da suna cikakke a wannan ranar wa tu'adu niyyatu idan qata'at tatabu'u bil maradi ana sake niyya idan bin azumi daki-daki ya katse dalilin rashin lahiya wal haidu ko haila wal nifashi ko biki wa shiri zalik ko abin da kama da haka abin da malam yake kenan ai aka ce niyya guda ta wadatar ko na yi niyyan zan yi azumi na wannan watan gaba daya sai haila ta zo ta katse azumin ko wani rashin lahiya ya sa ka aji azumin to yanzu in zaka ci gaba da azumin sai ka yi sabuwar mi sabon niyya na yi niyyan azumin sauran kwanakin wannan wata wa min shurutu sihhati sawmi al-aql yana daga cikin sharadi na ingancin azumi hankali faman la aqla lahu kal jununi wal mughma alayhi la la yasihhu minhu sawm duk wanda baya da hankali kawan mahaukaci ko wanda ya some to azumi baya inganta a gare sa fi tilkal hala a wannan halin wa yajibu ala al-majnun idha ada ilayhi aqluhu ya wajabta akan mahaukaci idan hankalinsa ya komo masa walau ba'da sinina kathira ko da bayan shekaru masu yawa an yaqdi ma fatahu min as-sawmi ya biya abin da ya kubuce masa na azumi fi hali jununihi a halin haukarsa wa mithluhu al-mughma alayhi idza afaqa misalin sa shine wanda shi ma ya sume idan ya walwado sai dai wannan maganar magana mafi inganci shine mahaukaci in yayi hankali babu azumin da zai biya kamar yadda ba zai biya sallah ba haka azumi ma shi ma ba zai yi ba zai biya shi ba ba ma kai mahaukaci ba magana mafi inganci ko mai hankali in ya samu suma sun san akwai paralisi akwai abin gakin da ake cewa shiga koma ko yawwa mutum hankalin shi ya tafi har ya shiga cikin koma kasa ana kwanaki adadin kwanakin da ya a Ramadan wannan kwanakin babu azumi akan shi dalilin hadisin rufi alkalamu an salati anin na'imi hatta ya saiƙiza wa anil majnuni hatta ya fiƙa wa anil gulami hatta ya bloga yauwa to daga cikin meke da suna aljunun aka yi ƙiyashin wanda hankalin shi ya huta dalilin suma da yi ina wanda hankalin shi ya huta kwanaki na azumi ba yaran kasu domin baya da hankali lokacin da kwanakin suka biyo masa sai dai inin da ya so me in ya kasance an ya ja wasu in ɗan lokuta to wannan inin shine zai mi zai biya amma kwanakin da suka biyo alfijiri ya keto baya da hankali to ba zai mi ba ba zai biya wannan azumin ba wa min shuruti sihhati as-sawmi tarku al-jima'i wal akli wa shurbi daga cikin sharuɗa na ingancin azumi barin jima'i ko ma ya nubu anhu abin da yake mai gurbinsa irin mutum ya wasa da al'aurar shi hammanin ya hoto wal akli wa shurbi da kuma ci da sha faman fa'ala fi nahari ramadana min zalika muta'ammidan duk wanda yayi haka a irin ramadana da gangan ya ci ya sha ko yayi jima'i ko yayi wasa da al'aurar shi hammanin ya hoto min ghairi ta'wilin qaribin ba tare da wani tawili ba na kusa ma'ana ba tare da wani dalili ba ko wani uzuri wala jahalin ko kuma wani jahilci fa'alaihin ƙaba'u wal kafara to dole ne a kansa ya biya kuma ya kafara ana gan da ke ko? wal kafaratu fi dhalika kullihi it'amu 60 miskina kafara kuma game da wannan gaba ɗayan sai ce da miskini 60 muddan li kullin miskinin muddi guda ga kowanne miskini bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam da muddi na ma'aikin Allah wa huwa afdalu shi yahi ma'ana ai aiki da muddin manzon Allah walahu an yukaffira bi itqi raqabatin yana iya kafara da ‘yantar da baiwa da ‘yantar da wuyan mu'mina ta mumina, au bi siyami shaharaini mutatabi'aini ko yi azumi na shekara biyu da jira da juna wa ma wasala min mutaya bakin nan. A malikiya da gangan ka ki ɗaukar azumin Ramadan, ko da gangan ka kare azumin Ramadan ta hanyar ci da sha ko kuma wasa da al'aura hammani ya hutu, akwai wannan azumin sai ka ramka shi sannan akwai kafara a kanka kafara kuma ɗaya cikin abubuwan guda uku ne imma ce da miskini sittin ko kuma ‘yan tabaiwa ko kuma azumi na wata biyu jere da juna ana gani da ke ku amma magana mafi inganci shine wanda ya jima'i shine wannan ya tabbata a kansa ana gani da ke ku amma sauran babu kafara a kansu sai dai su ramka wannan azumin wasu malamai ma suna ganin ba za su ramka wannan azumin ba domin ka'ida ce suke cewa a me yake da suna ga ka'idar subhanallah ta shige mini al-ibadatu al-mu'akkatatu bi waqtin tafutu bi fawati waqtiha illa min udhrin al-ibadatu al-mu'akkatatu bi waqtin tafutu bi fawati waqtiha illa min udhrin duk ibadar da Allah ya ce ga lokacin da za a yi ta da gangan ka bari lokacin da ya wuce to shi kenan ta wuce ka babu zancen karamka ta da gangan ka ki ɗaukan azumi a wata rana to wannan azumin ba yanda za ka iya karamka shi domin lokacin shi ya ne ya wuce domin kowace rana fa ita kaɗai ce ba ta da ta biyu yanzu wannan rana ba ta da ta biyu a wajen Allah ita kaɗai ce to haka da wannan rana ta wuce shi kenan to sai dai ka yawaita azumi na ne na nafila da tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a kenan wannan hukuncin dai shi ya tabbata ne ga wanda ya jima'i shine wanda sai ya ramka wannan inin kuma ga azumi na wata biyu ko kuma ciyar da miskini guda 60 ko yantar da baiwa wa ma wasala min ghairi al-fani ila al-halqi duk abun da ya shiga ya wuce min ghairi al-fani ba ta hanyar baki ba ilal halqi zuwa makoshi min udhnin ta hanyar kunne au anfin ko kuma hanci au nahwi zalika ko abin da ya kama da haka walau kana bukhuran ko da ko hayaki ne fa alaihi alqada'u to dole ne akan sa ya biya wannan azumi wa mithluhu albalghamu almumkin tarhu misalin sa kuma hanto ne wanda ana iya a zubda ta ko majina mai kauri irin wanda ana iya a zubda ta nan fa malaman malikiya sun tsananta sosai ala gan da ke ko a malikiyanci hatta makoshi hatta hayaki in ka shaka shi inda har ya biya akan makoshi ana gan da ke ko to wannan wannan wannan azumin yami yami shi yasa a da mu lokacin da muka sani hana sa turare na wuta ake yi lokacin azumi sai a ce ba a sa sai daga baya baya karatu suna da waje ba aka san wannan idan har hayaki ka shaka shi ya biyo har ka ji shi ta makoshi shine sharadin to wannan yami ya kare maka azumi ko kuma majina a ban ji ba hayaki a'a ai ba sai abinci ba ba sai abinci ba duk abin da ya shiga cikin makoshi ya biya ta ciki ana gane da kyau ko? wai nan malikiya ce nake nake ba nasara malikiya muke karatu fa yawwa malikiya ce nake ba cin karatun malikiya ne muke yi yawwa a ku bari mu je gaba akwai wata ka'ida da za ta da za ta bambanta muku zare da abawa game da abin da yake kare azumi in an ji shi ko ya shiga ciki a takaice dai albalgam shine misalin hanto ne ko kuma wata majina mai kabri kabri da zaka huddo daga bakinka in ta biya makoshi to shikenan ta biya ma da azumi yace wal ghalibu min al madmadati was siwaki kuma duk abin duk eh me yake da suna shaka al madmada kurkure baki mai tsanani was siwaki da kuma aswaki wa kullu ma wasala ila al ma'ida da dukkanin abin da yake isa zuwa ga ciki walau bil hukuna alma'i'a ko da da matsi ne na abin da yake na ruwa al hukuna shine matsi an san matsi ko yaro idan baya da lafiya akwai akwai wani abu da ake matsa mishi ta dubura ba ma yaro ba hatta a yanzu akwai maganunukan da ta matsa su ne ake yi a likitance ma har yanzu akwai maganunukan da ta dubura ne ake sa su ba ta baki ba kwarkwaro mu wajen mu matsi ake ce mishi to kaji wani ce kwarkwaro ake ce su a wani haka ne dama kwarkwara maka shine za a yi kwarkwaro to kaji mu matsi muke ce mishi yawwa ta duwawu ake ake ake ake matsa ma mutun shi to duk abin da ya isa zuwa ga ciki ko da ta hanyar wannan matsin ne ko kwarkwaro in ji wani wa kaza man akala ba'da shakkihi fil fajr haka kuma wanda ya ci bayan shakkarsa game da alfijiri ya keto ko bai keto ba laisa alaihi fi jami'i zalika kullihi illa alqada babu komai akan sa sai dai biya duk wannan abubuwan da aka zano in suka faru da mutum biya zai yi babu kafara akan shi in ka kurkure baki har ya kai ga ruwan sun shiga cikin cikin ka sai ka biya wannan azumi in aka matsa maka wani abu ana gan da kyau ko aka kwarkwara ma wani abu to sai ka biya wannan azumi ko kuma kana asuwaki wannan itacen ka haɗiye su sai ka rabka wannan azumin ana gane da ko? na'am to sai dai magana mafi inganci dukkanin wa'annan ba su kare azumi ko sunan ba su ce ya kare azumi sun zai ce sai ka biya azumi sai ka biya shi ba tare da kafara ba to magana mafi inganci babu wani biyan azumin da za ka yi ولا يلزمه القضاء في غالب في غالب من ذباب أو غبار أو غبار ba dole bane sai mutum ya ramka azumi dalilin kuje da ya rinjaye sa ya fada masa cikin hanci har ya haɗiye shi ko ya fada masa cikin baki har ya mi ai wannan yana faruwa ko yawwa da kuje da sabro duk suna wannan ta'addanci au gubari fariqin ko kuma kura ta hanya dan ku ƙara tabbatar da hudu sun sa abin hayakin nan da aka ce maka shine ake ne kakka azaba hayaki ake yi ne ba yace kura ta hanya ai ta ma hayaki ce ko ta ma ba lahi au daqiqin ko kuma wani gari ana gane da kyau ko ma'ana mace na tankade wannan garin kurar shi ta rika shakar shi yace ba sai ta biya ba au kau au kaili jibisin ko kuma mai awon jibs shine platter gari wannan wanda ake ake gina da shi ana gani kun san siminti akwai wani farin siminti ko yawa wannan shine kun san yana da kura to har siminti ma duka yana shiga cikin duk suna da kura ko mai auna wannan platter kin ko simintin lisanihi ga wanda shi yana ga yin shine shine mai mai yin abun ma'ana mai mai kera shi simintin ko kuma wannan platir ce wala fi huknatin min ihlil ko kuma matsi wanda aka yi ta me yake da suna ta ta gaba kun san akwai matsi na baya akwai na me na gaba wannan mata ake ake yi mashi mata akwai maganin da ta gaba ake suke zura shi suke soka shi shiga to malai yace irin wannan shi baya kare azumi wala fi duhuni ja'ifatin ko kuma duhuni ja'ifa ja'ifa shine ciwo wanda ya yi huda har ya kai ga ciki to mai da za ko mai da za a sawa a cikin shi ko wani magani da za a sawa a cikin wannan wannan ciwon baya lalata azumi yace wa yajuzu lis-sa'imi istiwaku fi jami'i naharihi ya halatta ga mai azumi yayi asuwaki a gaba ɗayan ininsa wal madmadatu للعطس والإسباح بالجنابة da kuma a kurkure baki lil'atashi ga wanda yake tsananin kishirwa ma'ana bakin shi ya bushe sai kurkure baki dan bakin shi ya danyi babu laihi wa wal isbahu bil janaba ko kuma mutun ya waye gari da janaba wal hamilu idza khafat alama fi batniha aftarat wa lam tut'im matar da take da ciki sai ta ji tsoron in ta yi azumi abin da ke cikinta zai iya cutuwa to ita ma ina gaha na so a ce mun kare shi kai tsaye kuma lokacin sallah ya gabato kina a yi haƙuri mun kare sallah za a ci gaba in ya so sai a ba da dama idan da wasu wurare wanda ba a gane ba ko kuma wasu tambayoyi masu amfani a cikin minti goma sai a liƙe gaba ɗaya a raba shahada سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله